الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan safiya ta laraba tara ga watan rajab bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya yi daidai da hudu ga watan uku miladiya bisa kaddarawa dubu biyu da ishirin Allah haɗa mu a wannan masallacin mai albarka don ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin wannan safiya na littafin sharhu sunna na imam aliyu albarbahari rahmatullahi alaihi mun tsaya ne kan magana ta ɗari da bakwai da ikon Allah za mu tashi kan magana ta ɗari da takwas قال المعلف رحمه الله واعلم أن الدين الأتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول فرقة فأول اختلاف فتهاربت العمة وتفرقت واتبعت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبل من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن ذهب ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباها البدعة وهو أدر على هذه الأمة من إبليس قال المعلف رحمه الله ما لن يتي الله مشرهما وعلم كسني كلمة إهتمامكم أن الدين الأتيق الدين دددي نأسلي ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان shine abinda akai addini da shi daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kashe sayyidina Usman Allah ta'ala ya kara musu yadda gaba daya waka mana babu wani matsala a wannan tsakanin wa kana qatiluhu kashe sayyidina Usman awwala furqatin shine farkon rabuwa wa awwalu kilafin shine farkon sabani a cikin al'umman musulmi fataharabatul umma al'umma suka samu kansu cikin tashin hankali na fada wata farraƙar aka samu rarrabuwan kai wata ba'ati dama'a wal ahwa wani suka bi kwaɗayin son zuci kwaɗayinsu da kuma son zuciya wal maila ila dunya da karkata zuwa ga duniya falaisa li ahadin rukusatun babu wani wanda yake da wani rangwame fi shay'in a cikin wani abu ahadasahu wanda ya farar da shi a cikin addini mimma lam yakun alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zanto kansa ba aw yakuna yad'u ila shay'in ko kuma mutum bashi da wata dama da zai yi kira zuwa ga wani abu ahadasahu man qablahu min ahlil bid'a wanda wayoyin da suka gabace cikin yan bid'a wani ya kirkira fa huwa kaman aka fa huwa kaman ahadasahu shi ma kaman wanda ya kirkire shi ne ma'ana idan ka ɗauko abin da wani shi ƙirƙirar sai ya jefa a cikin addini ya gabace ka ya mutu shekaru da dama kai ma sai ka ce za ka yi to matsayin ka ɗaya da irin wancan amman za'ama zalika duk wanda ya riya haka au qala bihi ko kuma yi magana akan haka faqad radda sunna haqiqa ya radda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana duk wanda ya magana ko yayi aiki da abin da aka kirkira na bid'a na wani ya dauka yace zai tafi da shi to kamar ya yi raddi sirra ne wa kalafar haqqa wal jama'a kuma ya saba wa aqidat ahlus ahlul ahlus sunna wal jama'a ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi wa abaha al bid'a ya kuma halattar da bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al ummati min iblis irin wannan yafi iblis shedan cutarwa ga wannan al'umma da ya ce wa'alam annar dinar atika ma kana mai wafati rasulullah sassalam ila katilin usman bin affan ya'ani annal jama'atar safiya jama'a wai take tatacciya allati lam yahsul fiha ikhtilafun wanda babu sabani a cikinta hiya ma kana ala ma kana fi ahadi khulafa'is salasa shine abin da ke ake kan shi a lokacin kalifofi guda uku abubakar da Umar da Usman li'anna fi fatarati khulafa'i thalatha a lokacin wannan kalifofin guda uku ma hasala ikhtilafatun babu sabani tsakanin al'umma wa kana almuslimuna jama'atan wahidatan musulmi jama'a kwaya ɗaya ne muttafiqina alal haqi sun haɗu akan gaskiya falamma hasala maqtal usman radiyallahu anhu lokacin da abin da ya faru ya faru na kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda hina idin in fataha linnasi babul kilafi aka bude wa mutane kofofi na sabani suka bude wa mutane wa shurud da sharrori wal fitan da fitinoni bi maqatalihi radiyallahu anhu ana kashe shi jama'a al'umma ta shiga cikin bala'i shine wanda har yanzu ba a rabu da wannan abun ba fadin sa dai cewa qala qatiluhu awwal furqa awwal furqatin hasala bi sababi qatl Usman farkon rabuwan kai da aka samu ta dalilin kai sai yana Usman lamma qutila iftalla al-amn lokacin da aka sai yana Usman lokacin aka rasa zama lafiya aminci shikenan yayin to babu wanda shine har yanzu yake ta faruwa wa tafarraqatil jama'a jama'a suka rarrabu wa zaharatil firaqu addallatu aka samu firkoki batattu wa hasala ma hasala min min wa hasala ma haka ne wa hasala ma hasala bima sajalahu tarikh irin abin da ya faru ya faru irin abin da tarihi ya tara yar kwarin dinsa walakin ma haza kullihi sai tare da haka duka walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah addinu mahfuzun shi addinin musulunci a tsare yake kiyaye ne babu abin da ya same shi duk abin da aka fada a ciki duk abin da aka yi shi addinin yana nan sai dai mutane su tafa gauniyansu a inda suke yi amma shi addinin yanda yake yana nan Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin ba shi kariya kuma man arada alhaqa duk wanda yake neman gaskiya wa arada alkhaira yake neman alkhairi fama alaihi illa ay yarji'a ila alkitabi was sunna ba abinda zai ishe shi ba abinda ke kan shi face ya koma kan qur'ani ya koma kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma alaihi jama'atul muslimin da abinda jama'ar musulmi suke akai in an ce jama'ar musulmi kuma yan uwa musulmi shine sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai da tabi'i tabi'ina kana kalli taron wayansu mutane a yau ga su suna yin wani abu kace ai jama'ar musulmi ne kan abin da suke za a tafi a'a ba shi ake nufi ba in an ce jama'a a nan gurin ana nufin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sayajidul haqqa wadihan duk wanda ya koma kan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tafi akan shi na addini to zai samu gaskiya a fili a wannan gurin wa in kasural kilafu ko da sabani yayi yawa wal fitan da fitnoni wa shurur da sharrace sharrace to in dai ka tsaya ka koma ga irin abin da su sabai suka tafi akai shikenan ka tsira ina fata ana fahimta wa sababu maqtali usman radiyallahu anhu al khalifat ar rashid al adil zul nurain dalilin da ya kawo kashe sayyidina usman khalifa shiryayye adali ma'abucin haske guda biyu wanda ya aure ‘ya'ya guda biyu na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, Ummu Kulsum da Ruqayya. anna yahudiyan mi yahudil yaman wani ba yahudi cikin yahudawan ya kasar yaman yuqalu lahu abdullahi bin saba ana kiran shi abdullahi dan sabai wa yuqal wa yulaqabu bi ibn sauda ana masa laqabi da cewa dan baga li'anna ummuhu habashiyya saboda uwarsa yar habashi yar habasha ce azhara al-islam khida'an ya bayyana addinin musulunci dan yaudara ba dan Allah ba dan batanci ga addinin musulunci zo ce shi musulmi ne summa jaa ila almadinati sa'annan yazo shi garin Madina waja'ala yanfusu fin nasi masabbata Usman ya rika watsawa tsakanin mutane zagin khalifa sayyidina Usman wa tanqus Usman yana kokarin tauye darajar sayyidina Usman yuridu bizalika naqadu ahadil muslimina abinda yake nufi ya warware alƙawarin da musulmi suke akai na bin abinda addinin musulunci qur'ani da sunna suka tabbatar musu wa tashtital muslimin ya daidaita musulmai wa du'atid dalal yajiduna man yattabi'uhum to har gobe har yau har ma kullun masu kira zuwa ga bata suna samun wa'anda suke bin bayansu wa yamilu su karkata zuwa gare su wa yuzgi ila kalamihim su karkata su saurari menene abin da suke faɗa na magana a kowane zamani za ka rika samun wani duk wanda ya fito ce shine da wani zai fito yau da wani abu daban to kuma sai ya samu wanda za su bi shi irin halin da ake sai kenan ba don haka ba wani abu da ake yi inda a baya za a ɗauki hoton irin abin a ce a unguwarku ko a gidanku ko a garinku za a iya samun wayanda za su yi kaza kuma su rika faɗan kaza sai abin ya baka mamaki ina fatan ana fahimta akwai ababe da yawa da da malamai suke faɗa da yake boye kai sai ka ji kamar abin ko wani kaka suke ko kuma ba haka bane wanda za a yi ta mamakin ya za a ce kaza ya za a ce kaza sharri ne to sai aka waye gari sama da hakan ma an zo an wuce Allah ta'ala ya tsare mu haza fi kulli waqtin wa fi kulli hin wannan a kowane lokaci a kowane zamani za a iya samu duk wanda ya zo ce yana kira zuwa zuwa gabata sai ya samu wanda suka bi shi du'atid dalal yajiduna kaseeran min ad-daghani was-safai yasquna ilaihim da yawa su abin nan masu kira zuwa gabata suna samu mabarnata wawaye wanda suke karkata zuwa gare su wattabi'una akhbarahum suna bin labarinsu duk abinda suka ce kawai su ma iya kokarin su kan wannan suke wataƙila za su iya samun abinci akan wannan abin wataƙila za su iya biyan wata buƙatar su akan wannan abin mana abu da yawa dai wanda zai iya janyo mutum ya fada cikin me ya fada cikin halaka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu a duk lokacin da yace du'atul dalal yaduduna kaseeran min ad-dagami was-sufaha yuzguna ilayhim masu kira zuwa ga bata abin zai baka mamaki wannan haka abin yake tafiya ko da yaushe yajiduna suna samun kaseeran min ad-dagami da yawa daga cikin abin nan kaskantattun mutane was-sufaha da wawaye yuzguna ilayhim suna karkatuwa zuwa gare su wa yattabi'una akbarahum suna bin labaran su duk abin da suka faɗa shikenan sun yadda kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa litasqa ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati wa liyardawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun yace domin sa karkata ta karkata zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba domin su yarda da su su samu soyayyansu su aikata irin abin da suke tsorotawa suke aikatawa ijtama ala ibn saba min al-juhal sai aka samu sun taru gindin shi abdullahi dan saba al-yahudi jahilai wa min dagam da kuma kaskantattun mutane arazilin nas mai tama wayanda suka tattara aka samu fasaru yasubbuna usman kawai suka kafa majalisa da daba-daba na zagin sayyidina Usman a cikin garin Madina summa innahu intabaha lahu shikenan aka fadaka aka tunatu aka fahimci cewa ga abin da yake fa haraba min al-madinati ila misra a kure shi daga Madina ya gudu kasan Masar an fahimta za a iya samun damar irin wannan a kowane lokaci da ya zo ya fara khalifa yake zagi ba yahudi ne ya musulunta amma da ya zo su yi samu wa'inda suka bi shi wannan irin abin da ake rayuwa da shi kenan ta yadda yanzu hakan nan za ka tadda mutane ana zaune arni ne zai fara magana akan abin da ya shafi wani musulmi amma sai ya samu cikin musulmi wanda ya goyi bayansa ya ce masa gaskiya ne kaza shi kuma manufarsa manufa ce ta cin mutuncin addini ina fatan ana fahimta wanda wanda na taba ganin shi wata ran mun hada mota ana tafiya da wani arne cikin arnan da suke wannan garin sai ya samu wani shugaba daga cikin shugabannin musulmai sai ya fara magana akan shi shikenan wai suka fara goyen bayansa nace musu wannan maganan ku rufe shi a ƙarshe sai suka gano me yake rufe shi musuluncin ne baya so saboda haka shi ba wai wancan mutumin da yake magana akan shi ne yake magana akan shi ba me yasa saboda musulmi ne to amma ya samu goyon baya musulmi nan take kawai an zanto na hajin ra'a duk wanda ya zo ce ga wani abu yana yi shikenan sai ga an taru an koma zuwa gare shi sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane mutane suna da irin wannan al'amarin sai dai Allah ya sauke kowa ya rika taka tsantsan ka san me zaka yi in ba haka kuma za a jefa ka cikin halaka ba tare da cewa ka sani ba kaga dai gashi nan ba yahudi ne ya musulunta to ana nan ana tafiya tare da shi sai ya dawo sai yake zagin karefan musulmi ya kamata ai musulmi su mai da hankali to kai kace ka musulunta mu kuma tsarin addinin mu ba a zagin shugaba kai kuma ga ka zagi shugaba musamman shugaba ma irin Usman da Affan amma tare da haka sai da ya samu to kaga akwai munafikai akwai kaza sai da ya fara samun wanda suke goyen bayansa da aka gane sai aka kora zuwa Misra wa wadda jama'ata hunaka hunak can ma da yaje kuma sai ya samu irin nashi wa zahaba ila gairi Misra ya fada tafiyarsa a wayansu garuruwan da ba Misra ba fa wajada jama'atan ya samu jama'a fa ta'allaba hawlahu ta'ifatun min al-ashrar ya samu suka tattaru a gefensa jama'a cikin ashararan mutane wayansu bangare na ashararan mutane suka suka abin nan ta'allaba haulahu suka suka taru gefen sa suka zanto nashi summa ja'u ya hada kai da su akan suka taho garin Madina wa hasaru Usman radiyallahu anhu fi baitihi suka ta katangance suka zagaye sayyida Usman a gidansa suka taru ga hidan sun zo wajen khalifa annan an san ana zama lafiya babu wata matsala wa maraja'ata Usman fi umuri za su tattauna da shi akan wa'ansu al'amurra haza ma azharuhu wannan shine abin suka gaba suka bayyana me yazo da ku garin Madina suka ce mun zo wajen khalifa ne zamu tattauna akan wa'ansu ababe da suka shafi shari'ar musulunci abin da ya shafi musulunci annahum yuriduna al-mufahamata minhu suna nufin su fahimci juna da shine wal muhawarata ma'ahu a tattauna فالصحابه رضي الله عنهم ما قاتلوهم صحابي بس yake su boye da suka rage a lokacin li'annahum yuriduna muraja'ata usman faqat sun ci zazo su tattauna da shugaba to ba abin da ake tsoro dalili ake nema addinin musulunci suke neman su gane to za su tattauna da shi saboda an san waye usman din ba buƙatar sai an zo an taro falamma kana al-layl wa iyaz billah lokacin da dare yayi Allah ya kare mu da irin wannan masifa hajamu ala usman fi darihi suka yi abin nan suka yi kai hari wa sayyidina Usman a gidansa wa qataluhu sa kai shi fi akirin laili a ƙarshen dare wanda kamar yanda ya gabata da sun tattauna sun fara magana ma ba su dalili sa kama suka tafi a ƙarshe ya ga cewa yayi ƙasa a gwiwa nan gaba ba zai ƙara samun wani ba suka sake kitsa ba suka kitsa suka sake dawowa wa qataluhu fi akirin lail wan nasu niyam mutane suna bacci ban sani ba suka tsallaka sa kashe shi wa fi mawasimil hajji lokacin kuma an tafi aikin haji wa aglabu sahabati fi makka mafi yawan sahabbai sun tafi garin makka hadha ma qaddadu lahu fa qataluhu mazluman wannan shine abin da suka tsara sa kashe shi a matsayin sun zalunce shi inda zalika hadasatil fitna a lokacin da haka ya faru ne daga nan fitina ta faru wa tafarruqun da rarrabuwa wa liftilafin da sabani wa liftitalu bainal muslimin aka fara samun kashe-kashe ya koki tsakanin musulmi wannan shine asalin wanda ya daza wa mutane wannan bala'i wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadha ila al'an to haka musulmi basu gushe ba suna fama da wannan yanayin har zuwa yanzu sai an samu sauki a can gurin a can gurin kuma sai a samu abin da ya samu na me na tashin hankali da yakoki ina fata ana fahimta wannan kuma shine ra'asu shi'a shine asalin wanda ya kirkiri ya jagoranci al'amarin da ya shafi shi'a wanda yake dole ko mutane sai sun mai da hankali da yawa wa'in suna kokarin zama yan shi'a ba tare da cewa sun sani ba ina fatan ana fahimta to kaga wannan sai a mai da hankali wanda za a waye gari sahabbai ba mai mutunci ko daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk lokacin da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto babu sahabin da ba za a iya gaya masa magana ba ba a iya zagin sa ba a ce masa duk abin da aka gada ba to irin wannan layin ka samu kanka a ciki tun kana baka yadda ba ana gani ne yanda wayan suka fara na rukon wayansu daga baya suka waye gari suna cewa masu yancin alloli ne kaga girman abun ya wuce inda ake zaton shi Allah ta'ala ya tsare mu fadin sa da yace falaysa li ahadin rukusatin fi shay'in ahadathahu mimma lam yakun alayhi ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi hiya alqaida wannan ita ce qaida annana inda al-iktilaf narju ila ma kana alayhi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu duk lokacin da aka ce sabani ya faru abinda ke gaban mu wajibin mu mu koma kan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suke kan shi kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada lamma su'ila an firqatin najiya lokacin da aka tambaye su wa za su tsira gobe kiyama kale yace man kana ala ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda duk ya tsaya kan abin da ke kan shi ni da sahabbaina wannan shine wanda zai tsira gobe kiyama narji'u ila hadha zamu koma a wajen wannan ina fata ana fahimta قوله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه yace ko mutun ya zauna yana kira kan wani abu wanda wayansu wayanda suka gabace shi suka suka kirkira daga cikin yan bid'a to shi ma kamar wanda ya fara abin ne man amila bil bid'ati duk wanda ya aiki da wata bid'a fa huwa kaman ahdatha al bid'a kamar wanda shi ya kirkiri bid'a ne duk abin da ba addini bane karki kace kuma shi zaka yi saboda wani ya kirkira to kai kaman kai ne ka kirkire shi kama yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuni akai cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkira ya fara cikin al'amarin mu na addinin musulunci abinda bai cikin shi manzon Allah sa san bai zo da shi ba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba an miyar masa a wani riwayar na Imam Muslim man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna fa huwa radd babu umarnin mu a cikin an mayar masa faman amila bil bid'ati fa huwa mubtadi'un duk wanda ya aiki da wani abu na bid'a to dan bid'a ne walau kana allazi ahdathaha ghayruhu ko da wani ne ya kirkira ba shi ba ina fatan ana fahimta ko wani ya kirkiri bid'a kai ka zo ka hawa kai to sunan ka dan bid'a faman za'ama zalika aw qala bihi duk wanda ya riya hakan ko ya faɗa faqad radda sunna haqiqa yayi raddin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kalafa al wal jamaa ya saba wa asalin abinda ma'abuta gaskiya ma'abuta bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wa bahal bid'a kuma ya halatta ai bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al umma min iblis wannan ya fi iblis shedan cutarwa ga wannan al'umma allazi rawujul bid'a wa yuzhidu fi sunan wanda yake cakuɗa bid'a cikin al'amuran musulmi yake tayar da ita ita ake kallo ake ji yana guzar da mutane ga barin sunna adarru al-ummati min iblis wannan yafi iblis shedan cutarwa ga al'umma li'anna nasa saboda mutane ya'rifuna anna iblis aduwwun sun san cewa iblis maƙiyi ne na gaske inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir to wannan a fili an bayyana wa anna Allah hazzarana minhu ko Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu dangane da iblis shedan kar mu karkata zuwa gare shi lakin hadha la yadri kasirun minan nasi annahu aduun amma shi duk wani dan bid'a da yawa daga cikin mutane basu ma san cewa makiyin Allah bane makiyin addinin musulunci bane makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne li'annahu mutalabbisun bil islami wa bil ilmi saboda ya takuɗi da musulunci da ilimi ma'ana in zai magana magana yake cewa shi mai ilimi ne kuma yana magana ne a matsayin musulmi to kaga dole a samu wa'ansu daga cikin musulmi su ɗauka abin da yake kai daidai ne za su bi ina fatan ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kaga irin wa'annan masifar ta mafi masifar ce dan wa yatazaharu bil khairi zai bayyana alkhairi ya fito da shi fili wa huwa darru min iblis shi kuma yafi iblis cutarwa al musarrih bil adawati wanda shi ya bayyana adawarsa da kiyasa ga al'umman musulmi ولذلك المنافقون اكثر على المسلمين saboda haka malam yace munafikai sun fi zama hadari ga al'umman musulmi min al-kuffari akan arna saboda arne an san me an san arne ne makiyinka ne kai tsaye ka san cewa ba daidai yake ba li'anna al-kuffara ma'lumu annahum kuffarun su arna an san cewa arna ne amma haula'i irin wa'annan ga sunan kamar a gansu fa yatazaharuna bil islami suna bayyana musulunci fayakiduna lilmuslimina sirran suna yin kaidi wa musulmi a boye min dakil jama'atul muslimina suna karkashin al'umman musulmi amma fahum akdaru sun fi hadari akan shedan sun fi hadari akan arna a wajen al'umman musulmi ina fatan ana fahimta akwai da yawa kai ma zaka iya ganowa akwai wanda da sunan musulunci wani hadarinsa wani halin da yake ciki ya fi hali na wayanda suke ba musulmi ba ma'ana arna gaba ki daya saboda arne in yazo ya fara kada gangarsa duk dan musulmi ba shi ba shi amma shi zai zo sunan musulunci ne da yawa sai a dauka musulunci ne sai a je a fada ciki sai a bada cikin kuma hatsarin da arna ma ba za su iya jefa ka ciki ba idan kai ma abu in kai mu'amala da su waliza hadha qala Allahu saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun sune abokanan gaba ka guje su ka kisu Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka ya nisantar da su daga rahamarsa anna yufakun taya ake juya su daga abin da ke daidai suna komawa kan abin da ba daidai ba abin da sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya taimake mu ko lokaci ko hmm to zamu tsaya nan saboda zuwan lokaci abin da fadi daidai ka sani daga ganin daman Allah Allah ta'ala ya hada mu cikin lada ga baki daya wanda nayi kuskure kuma ko tuntuban harshe ni da shedan da karancin ilimi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka da sunanka kyawawa duk abinda ake na daidai a wannan ƙasa ta mu Allah ka tabbatar da shi abinda kuma na kuskure ne ba daidai ba Allah ta'ala kai mana maganin shi abinda ake fama da shi na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da aminci musamman a arewa maso gabashi da maso yammacin Najeriya Allah ta'ala kai mana magani Allah ta'ala ka iya mana ya Allah duk wanda ke da hannu a ciki Allah ka san su Allah ta'ala kai mana maganin su Allah subhanahu wata'ala ka karya duk wanda yake son karya addinin musulunci da musulmai gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ka taimake mu ka ba mu aminci ba dan halin mu ba ya Allah ya Allah kada ka mu da abinda muka aikata Allah kada ka mu da abinda wawayen cikin mu suka aikata muna roƙonka da sunanka kyawawa Allah subhanahu wata'ala ka tausaya mana Allah subhanahu wata'ala ba dan halin mu ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته